من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau sha bakwai ne ga watan bakwai watan rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda ya dace da 17 ga watan daya hijirar miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na wannan littafin hadisi na sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci mai yace da ke wannan unguwa ta bulari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 61 haka ne ko yau za mu tashi a farkon babi na 62 mun tsaya kuma a ƙarshen hadisi na 159 yau za mu tashi a farkon hadisi na 160 daidai insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما yace wani babi idan malamai suka ce da kai babun kawai wani babi ba su ce babin abu kaza ba to a wanda suke nufi shi wannan babin yana alaka da babin da ya gabata ina fata an gane shi yasa ba sa mace babun abu kaza kawai sai a ce babun a shiru to hadisin da zai zo ko duk bayanan da za su zo cikin wannan babin yana alaka ne da babin da ya gabace shi an gane ko قال حدثنا مسدد ابن مسرهد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي ما ليش عن كربونا حديثي daga ainihin babban sahabi aus ibn abi aus al-thaqafi inda ka ji an cewa ne al-thaqafi al-thaqafi ana nufin mutumin saqif saqif wata kabila ce ta'if wanda ta'if kuma ko ta'ifa gari ne kuma jiha ne a kasan saudi arabia haka a yanzu ina jin tsakanin ta'ifa da makka tafiyan kilomita saba'in ne da wani abu ina fata an gane yana cikin garin da annabi ya ainihin alaihissalatu wassalam a lokacin da makka ta mishi zafi ya fita daga makka ya tafi ta'if don ya dan samu sanyi a wajen mutanen ta'if kuma tafiya ce taka da kafa kilomita saba'in da wani abu kuma idan ka taɓa zuwa ta'if wato hanya ne da ke da tsaunuka manya-manyan duwatsu suna daga cikin suna da hanyoyi na abun mamaki idan ka taba zuwa misali gyambu ko mambila a nan a jihar taraba to hanyoyin ta'if sun fi waɗancan abun mamaki da kuma tsaunuka to haka annabi ya tafi ta'if don ya je kira su su karɓi musulunci saboda mutanen makka sun ƙi kuma suna cutar da shi suna cutar da mabiyan shi da ya je can sai ya samu abin da ya fi inda ya baro aka tara yara suka ta jifan shi ina fata an gane har ma suka ainihin ji masa ciwo ya zo shi zauna a wani wuri yana hutawa aka aiko mishi mala'ikan dutse shi mala'ikan aikin shi kula da duwatsun duniya gaba daya aka ce allah ya umarci shi mala'ikan ya nemi izinin annabi alaihi salatu wassalam a ba shi daman ya daga waɗannan duwatsun na ta'if ya dirka ke mutanen garin gaba ɗayansu su mutu kawai zai ɗaga dutse ne ya ɗora a kan garin kowa ya mutu abinda kawai yake bukata annabi ya ba shi izini annabi ya ce ban baka izini ba ina fata an gane ya ce ba su sani ba ne ba a musu uziri ya ce kuma ina fatan ko ba su ba 'ya'yansu da jikokinsu za a haifi waɗanda za su bauta wa Allah ba za su yi shirka ba ina fata an gane kuma kafin annabin ya bar duniya ya zama duk garin babu shirki kowa ya musulunta alaihi salatu wassalam to kaga haƙuri irin nashi kenan alaihi salatu wassalam shi sa wata rana ina tunawa muna muna makka sai na ce wani za mu je ziyara ta'if wani abokina ne malami ne kuma jami'in tsaro ne sai ce ina ne ta'if wannan garin da aka jefi annabi ya ce wallahi tallahi ba zan je ba to shi ne a sakafi kabilu ne a wannan garin ake kiransu sakif banu sakif to sai ka jance wani a sakafi ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam tawadda ya ce annabi ya yi alwala sallallahu alaihi wasallam wa masaha ala na alaihi wa qadamaihi annabi sai ya shafa akan takalmin shi da kuma ainihin kuffi shi alƙadam a nan malamai suka ce kuffi ake nufi don ba zai yi baka yi shafa akan kafanka ina fata an gane sai dai ko takalmi ko kuffi ko safa wa kadamai da aka ce din nan ba ana nufin yayi shafa ba ne akan dugadugan kafan shi wa qala abbadun daga cikin masu ruwaya abbad ibn musa yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ata kizamata qaumin yace naga annabi alaihi salatu wassalam ya zo wurin alwalan waɗansu mutane kalman kizamata qaumin sai mai ruwa yace ya'ani al-miza almida'ata ko almida'atu ya ce almida'ata saboda maf'ulun bihi ne na ata rasulullahi to sai anan malamai suka ce kalman kizama yana ɗaukar ma'anoni da yawa a larabci daga cikin ma'anan shi akwai wurin alwala shine almida'a kaga mun karanta hadisan baya almida'a shine mai abin da ake zuba ruwa ayi alwala ko buta ko wani abu to kuma yakan zuwa ismul makan wurin da ake alwala din ya halatta ka kira shi da almiza an fahimci wani abin da kyau sannan kizama daga cikin ma'anin shi akwai wurin da ruwa ke gudana ko wurin da ake iban ruwa don ana kiran shi da kizama da wasu ɗansu ma'anoni da yawa walam ya zukur musaddadun almida'ata amma a ruwayin musaddad shi bai ambaci almida'ata ba bai ambaci kuma alkizamata ba sun mattafaƙa sannan sai suka ittifaƙi su biyu da musaddad da abbad ibn musa a ruwayarsu suka ce fatawabba'a ya yi alwala wa masu ala na alaihi wa qadamaihi idan kuka kalli farkon hadisin abu dawud ya ce kala haddathana musaddadun wa abbad ibn musa ya karɓo hadisin ne wurin malaman shi guda biyu to a ruwayar abbad shi na biyun kenan shi ne ya ce a ta rasulullahi kizamata qaumin alaihi salatu wassalam an gane ko amma shi a ruwayar musaddad babu wannan lafazin shine walam yadhkur musaddadun almidata wal kizamata ina fata an gane a takaice wannan hadisin da ciko ne na hadisin da ya gabata na magana akan shafa akan takalmi ko shafa akan hufi waɗannan su ne abinda annabi ya guda biyu amma shafa akan safa babu hadisi dai inganta annabi ya shafa akan jawrab amma ya inganta daga sahabbai sun yi sahabbai guda goma sha uku waɗanda aka ruwaito daga wurinsu ba wa iya waɗanda suka yi shafan ba ko da abu dawud ya kawo sahabbai guda tara an gane ko imamul albani a cikin almasu alal jawarabai ya kawo sahabbai guda goma sha uku wanda duk ya inganta sun shafa akan safa akan wannan sai muka ce to ya halatta idan ka saka safa ka zo za ka yi alwala da sharaɗin ka sa ta ne bayan ka yi alwala kuma alwalan ka gama alwalan gaba ɗaya ka wanke kafofin guda biyu sannan sai ka sa safan wannan sharaɗi ne amma idan ka wanke kafa ɗaya ka sa safa sannan ka wanke kafa ɗaya ka sa safa in ka zo alwala bai halatta kai shafa a kai ba sai ya zama kafa biyun duka ka wanke su ka gama alwalan gaba ɗaya kenan wannan shine zance mafi inganci a wurin malamai to idan ka zo za ka yi sallah kana da daman ba sai ka ce da safan ba kawai ka yi shafa a kanta an gane ko shafan kuma za ka yi salloli har guda nawa guda biyar yaumin walela dare da yini kaga sallah biyar ne a cikin aiko yawa sallah guda uku ana yin su da rana sallah guda biyu da daddare tun da sallan asuba akan ɗauke ta a cikin yini ne tunda alfijir ya fito yini ya fara kenan ina fata an gane to a takaice ne matafi kuma kwana nawa kwana uku shi yasa muka bada misali da jami'an tsaro da suke filin daga ya halatta su yi kwana uku suna alwala suna shafa akan takalminsu ba sai sun cire takalmin ba amma sharaɗi shine ya zamo ka sanya takalmin bayan kayi alwala an gane ko sannan kuma ko da ka yi bayan gida ko da ka yi fitsari hukuncin yana nan ba za ka cire ba sai da in janaba ne ya same ka za ka yi wanka amma duk abin da ke karya alwala in dai ba janaba ba ne ba to ya halatta in za ka yi alwala ka yi shafa akan safanka ko takalmi har tsawon salloli guda biyar 24 hours ko kuma kwana uku idan kai matafiyi ne to bayan mun ji waɗannan maganganu sai mala ya ce babu kaifal mashu babin da ke magana akan to yaya ake shafan kuma tun an yi ta magana akan shafa shafa to ya ake shafan shin akwai ta siffa da ake ko kuma kawai za ka yi yadda ka ga dama an fahimci abin da kyau kowa a bar shi aiki da tunanin shi da hankalin shi ko kuma akwai yadda shari'a ta tsara ga yadda take so a yi shafan shine abin da za mu ji a ciki kala haddasa muhammad bin sabahil bazzar wannan malaman kutubu sita duk sun da hadisin shi قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي yace babana ya ainihin ambata baban nashi shine abu zinad shine abdullahi bin zakwan shine abu zinad alkunyarsa abu abdurrahman wannan abu zinad din ba alkunya bane ba kun san mana alkunya da larabci ko ba kunya irin na bahaushe ba fa a ba inkiya ba inkiya daban alkunya daban menene lakab wani ya ce alkunya shine lakab lakab shine inkiya da hausa ka gane ko shi alkunya shi abu ɗaya ne tak a jingina ka zuwa ga ɗan da ka haifa ko yar da ka haifa ce ma baban wani shine alkunyatu da larabci ana amfani da kuma da ɗan fari mace ne ko namiji bai halatta ka ɗauko ɗa na tsake ko na waye saboda shi ka fi so an gane ko bai halatta ba ɗanka na fari ko da ana haifan shi yana jariri ya rasu inda an sa masa suna to wannan sunan da shi za a kira ka ko da baya duniya shi sa ake kira annabi da abul qasim baban qasim in kuma yarka mace ce a kira ka da abu fatima ko abu madan ko abu kaza yarka dai ta fari wannan shine alkunyatu da larabci allakab kuma shine inkiya abin da ka shahara da shi da wani lakabi ko wani inkiya kamar yadda hausawa ke faɗa to abu zinad din nan ba alkunya bane ba dan bashi da ɗamin suna az-zinad shine malaman hadisi suka ce abu zinad allakab ne bi lafzil kunya lakabi ne amma da lafazi na alkunya akwai wannan a larabci amma alkunya shine abu abdurrahman an fahimci abin da kyau ya ce an uratu bin zubair daga urwatu dan zubairu wannan mun sha karanta maganganu a kan shi ɗa ne a wurin na aisha radiyallahu anha saboda baban shi zubairu bin al-awwam yana auren yarna na aisha asma'u binti abi bakri asma'u bintu abi bakri ita kuma ne ita da aisha uwa ne uba ne suke an gane ko an al-mughira ibn shu'ba daga mughira dan shu'ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya ce annabi ya kasance alaihi salatu wassalam yamsahu alal khuffaini yana shafa akan hufi guda biyu wa qala ghairu muhammadin wani muhammad sai ya ce ala zaharil khuffaini yana shafa ne akan saman hufin shi kun gane ma'anar magana yana shafa akan saman hufi amma magana zai fito a cikin hadisi na gaba قال حدثنا محمد بن العلاء شين أبو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش أعمش شين سليمان بن مهران وأن الدك ما لم كتب الستة سنبد حديث عن أبي إسحاق شين أبو إسحاق السبيعي هكذا نقول عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال daga babban sahabi Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda ya ce laukana dinu bin ra'ayi ya ce inda addini ya kasance ra'ayi ne kowa ya aiki da tunanin shi da ganin daman shi da abin da ya fahimta inda haka addini yake kaga magana ta ilimi ko sai amfani da lau harfin imtina limtina sun ce harafi ne da ke hana wani abu saboda rashin samuwan wani abu haka lau yake a larabci to lauka na dinu bin ra'ayi inda addini ya kasance ra'ayi ne to ba ra'ayin ba ne ba ina fata an gane kamar ka ce da ka zo da na baka yanzu me yasa baka bashi ba shine bai zo ba shine lau kenan an gane ko yace to lakana asfalul kufi da kasar kufi ya kasance aula bil masimin a'lahu she fi cancanta a shafa ba saman shi ba wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala zahiri kufaihi yana shafan saman kufin shi an gane ku annabi saman kufi ya shafa ba ƙasa ba wannan shine hadisi mafi inganci game da siffan shafan kufi duk hadisin da ya zo ci annabi ya shafi ƙasan kufin shi hadisin bai inganta ba ina fata an gane akwai ruwayoyi da yawa da suka zo cewa annabi ya shafi sama da ƙasa wanda da shi wasu daga cikin malaman malikiya suke aiki da wasu daga cikin malaman masaban a hanaf masaban abu hanifa cewar ana shafan sama da ƙasa ne yadda su siffan shafan su yake shine za ka ɗau hannunka na dama wannan sai ka ɗora a saman kafanka na dama misali sama ya zama yatsunka na ƙarshen yatsun kafa sai ka ɗau wannan kuma ka sa ƙasan kafan sai ka jawo shi haka ka shafa har zuwa ainihin idon sawunka wurin da ake wanke shi na alwala yadda ka san ake wanke kafa haka za ka ainihin shafi kafan gaba ɗayanta wannan shine siffan shafa a wajen wasu daga cikin malaman malikiya da wasu daga cikin malaman ahanaf suna aiki ne da waɗancan hadisan wanda hatta imamu shaukani ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi an fahimci wannan abin da kyau amma zance mafi inganci annabi saman kaɗai ya shafa idan ka tashi shafan banda kasa kawai sama za ka shafa kamar yadda ali ya faɗa bin abi talib allah ƙara masa yadda ƙala haddasa muhammad bin rafi'in muhammad bin rafi yana cikin manyan malaman malaman kutubu sita in banda ibn maja da ainihin imamul bukhari da muslim da abu dawud da at-tirmidhi da an-nasa'i duk ɗaliban shi ne shi wannan muhammad bin rafi kuma da shi da imam muslim nasabansu ɗaya garinsu ɗaya ina fata an gane ya ci ƙala haddasa yahya ibn adam ƙala haddasa na yazid ibn abdulaziz an al'amash bi isnadihi bi hazal hadisi ƙala ma kuntu ara batin alƙadamaini a wannan ruwayan ta muhammad bin rafi sai na ali yake cewa ma kuntu ara batin alƙadamaini illa a haƙƙa bil ghasli ya ce ban kasance face ina ganin kasan ainihin dugadigai kasan kafa shefi cancanta da a shafa shefi cancanta da a shafa albusulu ana nufin shafa ina fata an gane hatta ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahari khuffaihi har sai da naga annabi ya shafi saman kuffi bai shafi kasan ba na gane lalle saman ne cancanta a shafa ba kasan ba amma da ni a gani na ga abin da ya kamata a yi saboda me kasan ba shi ake takawa ba ta shi ya kamata a ce an shafa amma ya zamo akasin haka ina fata an gane ke sa addini sabani hankali ko in ji hausawa ba haka ba addini bai saba da hankali ba kamar yadda malaman musulunci suka fada imam ibn taymiyyah rahmatullahi alaihi yake cewa addini bai saba wa hankali sai dai hankali mai bashi da hankali an gane ko shi yasa ma rubuta littafi dabu ta'arudul aqli wan naqal tun kuɗa cin karo tsakanin hankali da wahayi wahayi da hankali ba sa cin karo sai dai yanzu kai ne baka gane ba ina fata an gane wannan abin da kyau to addini shi ba ra'ayi bane ba addini wahayi ne ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce ga abin da sahabbai suka fahimta shi yasa suke cewa ittabi'un naqla wattahimul aqla ku bi wahayi ku tuhumi hankali ina fata an gane shi wahayi kullum ku gaskata shi kuma ku bi shi hankali kuma ku tuhume shi kar ku sallama mishi sai cikin abin da ya dace da wahayi to da wannan zaka gane cewa duk ibada da zaka yi kana buƙatan dalili daga Allah da manzo alaihi salatu wassalam shi yasa barin ba ko ta ka'ida da malamai suka ajiye wanda zai hutar da kai duk wani rigima da ake akan addini malamai suka ce ka'ida asali a shari'a duk wani abu na al'ada halal ne duk abin da ka sani in dai ba ibada ba ne ba to halal ne shi yasa imamu nasiru sa'idi a cikin kawai da ke cewa wal aslu fi adatinal ibaha hatta ya ji asariful ibaha asali a cikin addini mu komai halal ne al'adar mu har sai wani abu ya zo na shari'a wanda ya ture wannan yace ban da shi alal misali da cin naman rago da shanu da kare da alade da jaki da akuya duk halal ne shine ka'ida a shari'a sai an samu aya ko hadisi ta ce banda wannan banda wannan banda wannan ina fata an gane duk abin da aya ba ta ce banda shi ba to ya halatta ce aya ce ta ce banda alade sai aka cire shi hadisi ya ce banda jakin gida aka cire shi kaga zebra ya zama ya halatta kenan jakin jeji ina fata an gane to duk abin da hadisi ko aya bata ce ba kaza haramun ne to a shari'a wannan abun halal ne in dai abun al'ada ne da abinci da abun sha da sutura da wajen zama da komai halal ne shi yasa duk matan da suke duniya halal ne ka aure su in banda guda goma sha da qur'ani ya bayani hadisi ya karo guda daya ina fata an gane to haka abin yake a asali duk wani abin sha halal ne da nono da kunu da giya duk asali kana da daman ka sha har sai da qur'ani ya ce banda giya sai aka cire shi to duk abin da ba a lissafa da shi ba halal ne a ci halal ne a sha kun gane wannan abin da kyau to shi yasa idan ababe suka zo sababbi na zamani haka ake mu'amalantar su sai a dora su a skeli na shari'a a yi kiyasi sun dace da abu kaza yanzu in ka ɗauki misali shan abin da zai bugar da kai ko menene shi halal ne ko haramun ta ce haramun saboda me saboda ya dace da asalin abin da aka haramta an gane wani abin da kyau to duk abin da za ka sha ba zai bugar ba ya zama ya halatta kenan shi sa malamai suka ce idan ka zo ka ce ai babu ayan da ta hana shan wiwi babu hadisi an gane ko sai a ce da kai to ai da wuski da gulda kawo mana ayan da ya hana su domin lokacin da ayan giya ta sauka babu irin giyan kwalba din nan wancan giyan ma a lokacin da alkama da inabi da dabino giya ce mai daɗi dai tana bugarwa ba na kama mai wari ba misali sai aka ce to tun da an hana ne tana bugarwa shi ma wiwu yana bugarwa shi kenan duk abin da za ka sha ko ka ci ko kai wata allura ta bugar da ka ya zama haramun to a ibada kuma wannan al'ada kenan ina fata an gane to a al'ada a ibada duk wata ibada haramun ne bai halatta ka bauta wa Allah duk wata kalan ibada haramun ce sai abin da Allah ne ce ku bauta min da kala kaza annabi ce ku bauta min da ibada ku bauta wa Allah da ibada kala kaza to duk inda ba a samu wannan ba duk ibadan da kai ka bid'a babu lada kun fahimci abin da kyau duk ibadan da baka da dalili Allah ne ya ce ka yi ko annabi ne ya ce ka yi kai ka kirkiro ta sunanta bid'a ko babu lada ga wahalan kirkirowa ga wahalan yi ga aikin banza babu lada kun gane bambancin to suka ce al'asulu fi al'adat al'ibaha wal asulu fil ibadat at tahrim asali cikin al'ada halal sai an samu shari'a ta hana wannan ta cire wannan asali wurin ibada haramun sai Allah ne ce ku bota min da abu kala kaza ina ji yanzu kun gane abun shine ma'anar laukana dinu bin ra'ayi inda addini ra'ayi ne to ba ra'ayi bane ba domin aka bar mutane da ra'ayi su kowa na da lissafin shi kowa sai kirkiro kalan sallar shi ko ba haka ba wata rana wani daga cikin manyan malaman mu suka je wa'azi a wani gari a Jos sai wata tsohuwa ta yi tambaya wai sallan asuba raka'a nawa ne tsohuwa ce ta kai wajen shekara tamanin a duniya sai shi malamin ya ce to ke asali raka'a nawa kike ta ce ta raka'a takwas sake wallahi kuwa aka ce saboda me ta ce saboda an yi bacci an huta sai a yi da yawa kaga hankalinta kenan to laukanar dini bin ra'ayi din kenan in a ce abin ra'ayi ne kowa zai kirkiro nashi mu ce ramadan mun mai da shi lokacin sanyi ko ba ka ba ko tsakiyar damuna kowa sai tsaro nashi to shi yasa duk wata nafila duk wani zikiri duk wani sala duk wani kaza da zaka kirkiro ka bashi wani matsayi na musamman to wannan abin sunan shi bid'a kuma babu lada shi yasa suka ce ta'arifin bid'a duk abin da ka kirkiro dan neman lada a wurin Allah kuma Allah da manzo ba su yi umarni da shi ba ina jin za abun ya fito fili ko ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمس من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهرهما قال وكيع يعني الخفين ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث حديث أخي تمامي تاوى صلى زنشيك ودبان دبا قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حفص بن قياس عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطل القدمين أحق بالمس من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمس من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على ظاهرهما قال وكيع يعني الخفين ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث قال حدثنا موسى بن مروان موسى بن مروان رجل مقبول أو جمع لما حديثي ومحمد بن خالد الدمشقي المعنى shi wannan muhammad bin khalid ad-dimishki shi kuma sika ne idan aka ce alma'ana mun karanta a baya shine malamai guda biyu su roito hadisi kamar nan musa ibn marwan da muhammad bin khalid ad-dimishki duk abu dawud ya karɓo hadisi daga wurinsu duka malaman shi ne sai ce alma'ana ma'ana hadisin iri ɗaya ne amma lafazi daban-daban shine ma'ana alma'ana din kala haddasana alwalidu wannan wali shine wali ibn muslim kala muhammadun kala akhbarna thawr ibn yazid الرجاء ابن حبوى عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال ودعت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك wannan hadisin an karɓo shi daga walid bin muslim mahmud ya ci a ɗaya daga cikinsu ya ce haddasana ɗaya kuma ya ce akhbarana shi ne ma'ana akhbarana saur ibn yazida an raja ibn habawa ibn haiwata daga katibin mugira shi ne sakataren mugira shi ne katib an ce katib shi ne magatakarda adil mugira ibn shuba daga mugira ɗan shuba kala ya ci wadda'atun nabiyya na ajiye wa annabi ruwan alwala ko na kama su ruwan alwala sallallahu alaihi wasallam fi gazwati tabuka a lokacin yakin tabuka fa masah a'la al-khuffaini wa asfalahuma annabi ya shafi saman kufi shi da kuma kasan kufi shi wannan hadisin bai inganta ba kamar da duk malaman hadisi suka yi bayani insha Allah dangane da matsalar shafan kufi za a shafi sama ne ko kasa qala shaukani imamu shaukani ga abin da ke faɗa cikin dalil al ya ce wa ilaihi zahaba sauri akan wannan sukuyanar sauri ya tafi cewa saman kaɗai ake shafa wa abu hanifa da abu hanifa wal auza'iyu da imamul auza'i wa ahmad bin hanbal da ahmad dan hanbal wa dhahaba malikun wa shafi'iyu wa ashabuhuma wa zuhri wa ibn al-mubarak وروى عن سعيد بن أبي وقاص وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يمسه ظهورهما وبطونهما suko suna da ra'ayin ana shafan sama da ƙasa amma duka da ya kawo maganganun gaba ɗaya sai imamuna malik da shafi'i suka ce idan ka shafi saman kuffin kaɗai baka shafi ƙasa ba alwalan ka ta yi amma in ka shafi ƙasar kaɗai banda sama alwalan ba ta yi ba ina fata an gane amma su ahmad ibn hanbal da su abu hanifa suka ce saman kaɗai ake shafa ma banda ƙasa ina fata an gane to shine shaukani da ya kawo maganganun gaba ɗaya sai ke cewa hadisan da suka ce ana shafan ƙasa tabbas ba su inganta ba amma in ka shafi sama da ƙasa alwalan ba ta ɓaci ba an gane ko amma abin da fi shine ka tsaya inda annabi ya tsaya alaihi salatu wassalam ina fata an gane babun fil intidah malace ba na na'am na'am na'am wai ce shafan daga sama ne za a yi ƙasa ko daga ƙasa zai yi sama bi ma'ana za a faro ne daga ƙarshen kafa ta sama yi haka ko kuma daga can za a fara ina jin haka ne ko eh ana farawa ne daga yatsun kafa za a ɗauko daga yatsun kafa sai a taho haka saman kaɗai za a shafa shine abin da ya fi dacewa da sunna amma in kaga wani wanda ya karanta iziya yana shafan shi haka na hannu biyu duka alwalan shi ta yi karkata da jijiyar wuya yana fata an gane don shine abin da galibin malaman fiqh suke karantarwa kuma kaga akwai dalilai akai hatta daga cikin sahabbai sa'ad bin abi waqas shi ma fahimtar shi kenan to ka kafin ka sauke wani malamin fiqh angon ka fara sukan sahabin can tukunna ina fata an gane to waɗansu matsalolin shine babu girmama waɗannan dattawan malaman ne karantawa suka yi ba kawai da ka suke yi ba sun karanta kuma sun gaskata abu sun yarda da shi ba wanda zai canja musu ra'ayi ina fata an gane to abu ne wanda ke shekara sama da dubu yana rubuce a littattafai to idan ka gano kai ga wanda fi karfin dalili to kar ka ce dole kowa sai ya gamsu da naka kun fahimci abin da kyau to da wannan kowa sai zauna lafiya ba matsala ba ce ta tauhidi balle a yi rigima a kai matsala ce ta sabanin fikihu ina fata an gane sai da na abu hurera idan zai alwala yana wanke hannun shi har nan to ya za ka yi da shi har nan yake wankewa kafi ko har aljanna yana gaban ka kuma da wannan alwala wallahi tallahi kun gane ko kuma haka yake alwalan shi ya wanke har nan wanke kafa ma ya karo can sama har kwabri ya wanke saboda me ce annabi ya ce ran tashin kiyama gaban alwala za su na haske ya ce haske na yanzu har nan to saboda haka waɗansu matsaloli na fiƙiu haka ake haƙura a basu akwai abin da babu yadda ka iya da mutane amma a najeriya ne fa matsala za a yi targima a kanta wacce magabata shekara dubu ma haka suka batta yau sai ka zo kai ka ci a garin ku dole sai an yadda ba zai yiwu ba tun kafin a fi uwar mai sabulu balbela take da farinta an gane ko to abin da aka rubuta shekara dubu da ya wuce haka aka bar shi ya za ka zo ka ce yau kai dole sami fahimtanka ko za ka samu su fahimtar akwai maganganu kamar sama da guda kaza a kai sai kai sai ka gamsu da guda ɗaya sai ka ce duk wanda bai yi wannan ba ko bai daidai ba Allah sauwaƙe san zuciya ne kawai babu fil intidahi babun da ke magana ka al intidah menene al intidah malamai sun masa fassara guda biyu imam al-khattabi a cikin ma'alim sunan shi ya tafi akan ci al intidahu shine tsarki da ruwa kun san hatta cikin sahabbai abdullahi bin umar suna cikin da suna ganin ba a tsarki da ruwa kawai sai dai da hoge da dutse ana barnar ruwa ne ai kun gane ko saboda wahalar ruwa ake a wurin su idan ka je ka zauna inda ake wahalar ruwa cikin sahara zaka gane ma'anar wannan magana to sai malamai suka ce al intidahu din shine halaccin tsarki da ruwa wasu malamai suka ce a'a daga ciki shine ra'ayin hatta malaman luga imamul jauhari wanda kuma mai aunin ma'abudu akan shi ya tafi haka imamun nawawi suka ce shine mazhaban jimhuru idan mutum ya girma shekaru suka fara yawa akwai wanda misali baya iya rike fitsari to sai ka samu haka kawai sai shaidan ya raya masa kamar fitsari ya fita ko da bai fita ba to shaidan ya samu kofar da zai dinga kawo masa waswasi a wurin ibadar shi to sai aka ce idan ka yi alwala ka gama ka ibi ruwa ka zuba a gabanka da shaidan ya kawo ma ka ji sanyi ka ci a wannan ruwan da na zuba ne ka yayyafa ruwa da ka ji wani damshi damshi da shaidan ya ce fitsari ne ya diga ka ce a shaidan ruwan da na yayyafa ne shikenan ka gama da shi kun fahimci wannan abin da kyau shina al-intidahu قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو الثوري kun sa akwai ibn uyena akwai as-sauri shi ibn uyena mutumin makka ne shi kuma as-sauri mutumin iraki ne an mansurin bin mu'tamir an mujahid daga cikin manyan ɗaliban abdullahi bin abbas an sufiyana ibn al-hakami as-saqafiyyu aw al-hakam bin sufyan as-saqafi wannan akwai sabani dangane da sunan shi ko sufyan ibn al-hakam ko hakam ibn sufyan malamai sun kai sun kawo dangane da wanne ne wanda ya fi inganci abinda malamai suka rinjaya shine alhakamu bin sufyan ba sufyan ibn alhakam ba kalu ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance alaihi salatu wasalam idan bala idan ya fi tsari ya ainihin tsarki ya tawaddau sai ya alwala wa yantabihu sai yayyafa ruwa a gaban shi annabi yana wannan ne saboda karantarwa ina fata an gane saboda shi ya zo da shari'a shi yake hukunci to sai aikata abu dan a gani a koyi da shi ina fata an gane ko da shi bai da wannan matsala don ya fi karfin shaidan ya sa masa waswasi an gane ko to yakan yi ne saboda koyarwa ba dan shaidan bai isa ya zo ma kusa da inda annabi yake ba balle an yi sa masa waswasi sallallahu alaihi wasallam قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل إسحاق بن إسماعيل أبو داود كأي في الحديث شاتك ما لم كتب الستة قال حدثنا سفيان هو ابن أيينة عن ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح شن عبد الله بن يسار عن مجاهد دق مجاهد الرجل من سقيف عن أبيه daga wani mutum daga ainihin kabilar saƙif wanda muka faɗa ɗazu mutanen ta'if an abihi daga baban shi kaleci ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ce na ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama bala ya yi fitsari sun mana zahafar jahu sannan sai yayyafa ruwa ainihin gaban shi قال حدثنا نصر ابن المهاجر نصر ابن المهاجر shi ma abu dawud kaɗai fi da hadisin shi a cikin malaman kutubu sita kala haddasana mu'awiyatu ibn amrin kala haddasana za'ida ibn qudama an mansurin ibn al-mu'tamir an mujahidin duk waɗannan malaman kutubu sita sun fi da hadisin su an al-hakam aw ibn al-hakam an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa nadaha farjahu babu ma ya ƙonu rajulun idza tawadda'a malai ce babin da ke magana akan idan aka yi alwala aka gama me ya kamata mutum ya faɗa na addu'a bayan ya gama alwala saboda a komai akwai addu'an da annabi ya karantar babu wani gaba na rayuwanka da annabi bai ci ga zikirin da zaka yi ba shi sa annabi shine shugaban zakirai gaba daya duk wani zakiru annabi ne baban shi ina fata an gane to da zaka huta ka zama zakirin irin annabi da ka huta yadda ba sai ka haukace ba an gane ko idan kai zakiru ne wani irin zikiri kake na annabi annabi in zai shiga gida yana zikiri in ya fita ma yana zikiri zai ci abinci zikiri ya gama cin abinci zikiri zai kwanta zikiri ya farka cikin dare zai juya ma zikiri ya tashi daga baccin gaba ɗaya ma zikiri ina fata an gane zai fara alwala zikiri ya gama alwala zikiri zai sa kaya zikiri zai cire ma zikiri komai shi gaba ɗaya zikiri ne to wannan shine cikakken zakiru kenan ba sai ka ta tsalle ka ta buga kirjinka ba kun fahimci wannan abin da kyau ba har aka ga ana birgima a ce an shiɗe Allah duk wannan bata lokaci ne kawai ina fata an gane zikiri a nitsa ake yin shi da girmama Allah ina fata an gane kana zikirin kana ganin girman wanda kake kira bai kamata kana zikiri kai kama da mahaukata ba babu inda annabi zikiri har ya haukace in dai annabi ya fi kowa zikiri kuma bai yi zikirin da aka ga ya rikice ba ya rude ba ga abubakar ya yi ba da umar da usman da ali da sahabbai gaba ɗaya kaf ba ga wanda ya haukace na zikiri ba to wani irin zikiri kuma kai za ka yi sai ka rude kun fahimci labin da kyau babu ma ya ƙoli rajul babin da ke magana kan abin da mutum zai faɗa iza tawadda idan ya alwala قال حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني أبو داود كأني في الحديث قال حدثنا وهب ابن وهب شين عبد الله ابن وهب المصري ما لم كتب ستة دسبت حديث سمعت معاوية يعني ابن صالح يتي معاوية أن صالح ينا تشيوه yuhaddis yana ba da labari an abi usmana daga abi usman wannan abu usman an yi sabani dangane da hakikanin sunan shi amma alhafis ibn hajar al-asqalani yace duk da haka rajulun ne maqbul ba za'ifi bane ba duk da sabanin da aka yi na hakikanin sunan shi ya shahara ne kawai da alkunnin shi abu usman an jubair ibn nufayr an uquba ibn amir daga uquba dan amir babban sahabin nan daga cikin sahabban da suka je misir suka zauna tare da ammar ya sunan shi wannan amr ibn as amr ibn as to shi wannan yana daga cikin manyan sahabban da suka zauna a misira shi ma anan ya rasu kala ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ce mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama khuddama anfusina ya ce kowa kan shi yake wa hidima ba wanda yake wani hidima annabi baya da iko ba shi daga dara ba zai ce ba miƙomin kaza miƙomin zai tashi ne ɗauko da kanshi sai da in kun riga shi miƙomi shi baya nuna iko babu gadara babu mulki babu takama khuddama anfusina shine mun kasance kowa kan shi yake hidima yasa idan ka zo majalisin annabi ma alaihi salatu wassalam idan ba ka san shi ba sai ka kasa gane a cikin sahabbai waye saboda bai sa kayan da ya fi na kowa tsada ba da ya katon rauni da alkyabba yana muzurai ba ina fata an gane shi yana sajewa ne da sauran sahabbai a kawo abinci a zuba kowa ya sa hannu ya ci shi ma ya sa hannu ya ci har wata rana suna cin dabino aka zuba dabino kowa yana ci sai wani sahabi idan ya bare da biyu ya cire kwallo sai ajiye a gaban annabi ina fata an gane kuma kowa a gaban shi yake ajiyewa sai da aka yi nisa ana cin dabino sai shi wannan sahabi ya ce wai ta ya za a gane wanda fi kowa cin dabino a cikinmu ya taro ma ko sai aka ce wanda kwallon shi suka fi yawa mana a kowa barewa ake ci sai ce to a kalli gaban annabi kwallon shafi na kowa yau alaihi salatu wasalam to shi annabi yana da ainihin barkwanci da sahabban shi in kai ne mai zaka ce mishi sai annabi ce a ai wanda yake cinyewa har da kwallon ya fi kowa ci kenan shi gaban shi ma ba komai shi ya bara kwallon ma bata lokaci ne to haka annabi yana da sahabban shi ana tafiya a jeji aka yanka ragumi za a gasa da masu fiɗa da masu ebo ruwa da kowa na aiki sai da aka gama gaba ɗaya annabi ce to kun manta da ainihin abin da ya fi kowanne mahimmanci ni zan je na samo abin da za a gasa naman da shi ya je dinga tsinto kirare da itace yana kawowa ina fata an gane to shi ne ma'anar kunna ma'a rasulillahi alaihi salatu wasalam khuddama anfusina mun kasance tare da annabi kowa yana yau kanshi hidima babu iko babu takama babu jiniya babu protocol babu security masu muzurai haka kawai a buge ka saboda baka bada hanya ba duk babu wannan abu annabi har yana wasa da yara a cikin madina in yana tafiya ya ga yara suna wasa ya musu wasa ya wuce to shine ce na tanawabin ri'aya muna ainihin bayayya muna karɓe karɓe a wurin kiwo an ri'aya shine kiwo to na tanawa muna wakiltar juna yau a ce kai zaka je kiwo gobe wani ne zai je yau gobe wani zai je kaza yau gobe wani zai abu kaza ya ce ri'ayat iblina muna ainihin bayayya ko musanye ko karbe-karbe na kiwon raƙumanmu fakanat alayya ri'ayatul ibli sai wata rana ya kasance ranar ta faɗo ni ranar kiwo na ne in ji shi uba ɗan amir ya ce sai ranar ta dace da ni ne zan je kiwon raƙuma ya ce da na je ne kiwo farawahtu habil ashi sai na dawo daga kiwo na koro raƙuman zuwa garken su a ƙarshen yini bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi shine al'ashi karkace lokacin sallar isha ina fata an gane sai ce fa adraktu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yakhdhubu nasa yace da na dawo ina kora raƙuma zan kai su garke na daure sai na tarar da ana zaune annabi na mutane hudu ba yana ta bayani kowa yana sauraro fa samituhu yaqulu a daidai lokacin da na zo sai na ji annabi na cewa alaihi salatu wassalam ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikinku ya tawadda'u da zai yi alwala fa yi husinan wudu'a ya kuma kyautata alwalan tashi kaga wani na alwala yadda ka san za a kama shi fatal fatal fatal fatal ya gama to wannan bai ciki wanda suka kyautata alwala asbigil wudu'a haka annabi ce ku kyautata alwala saboda duk alwalan da kake fa duk gaban da ka wanke to zunuban da ka aikata da wannan gaban suna zubewa da ruwan da ke zuwa to saurin me za ka yi kuma ina za ka je sauri ba wajen zuwa to sai ya ce sun ya ƙunu da ya gama alwala sannan sai ya tashi fayar kan rak'atai ni ya yi sallah raka'a biyu tak yi kubilu alaihi ma bi kalbihi wa wajihihi ya ainihin fuskanci wannan sallah raka'a biyu da fuskan shi da zuciyar shi yadda ka kalli alƙibla da fuskanka haka zuciyanka ma ta kalli Allah da wannan sallar da kake kana sallan kana halarto da ubangiji cikin wannan sallar kana neman yardan Allah da wannan sallar shi ne ayi ƙubilu ka fuskanci alaihi ma waɗannan raka'a guda biyu bi qalbihi wa wajihi da zuciya da kuma fuska duk wanda ya alwala ya kyautata alwala ya yi nafila raka'a biyu ya kuma kyautata wannan sallah shine illa qad aujaba face wannan nafila raka'a biyu da alwalan da yayi sun wajabta mishi shiga aljanna yace daidai inda na iso abin da naji annabi na faɗa kenan alaihi salatu wassalam fa qultu yace sai nace in ji shi hukubatu dan amir sai na ce bakhin bakhin wannan kalma idan laraba suka faɗa ana faɗanta ne saboda murna da farin ciki kama ce garaɓasa garaɓasa yau ana bonanza a majalisin manzan Allah alaihi salatu wassalam shine bakhin bakh yace ma ajwa da hadhihi ka me ya kai wannan maganan kyau ai wannan kalmar da naji daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ma ajwa da ha mai kai ta kyau mai kai ta banƙaye faƙala rajulun ya ce sai wani mutum ya ci bayan na faɗi wannan kalma da na faɗa wani mutum ya ji ni daga cikin sahabbai faƙala rajulun min bayni yadayya sai ga wani mutum min bayni yadayya yana gabana sai ya ce allati qablaha ya uqwatu yace ya kai uqwatu dan amir ai wacce annabi ya faɗa kafin wannan ajwadu minha tafi wannan kyau tafi wannan daɗi an sha garabasa ba kana kana can wurin kiwo ya ce fa nazartu sai na duba na ga waye ke wannan maganar fa idza huwa umar ibn al-khattab ita ashe su yalla wai ne sayyidina umar dan khattab wanda ba su hada hanya da shedan yace ashe lokacin da nake magana a bayan sayyidina umar nake ban sani ba sai ce ya kai uku ba abinda annabi ya faɗa kafin ka zo ajiyo da minha ya fi wanda ka ji faƙultu sai na ci mahiya ya aba hafsin ya kai baban hafs in ke umar kenan ko baban mai kenan baban hafsa ko eh saboda yana da ya hafsa wannan kuskure ne ita isa sunanta hafsatu akwai ta'u tasniya al-mu'annasa kai sori ta'u tanis akwai ta'u tanis na alamiya kuma al'alamiya wa ta'anis amma wannan hafsin hafsun shi babu ta'un shi ne zaki ina fata an gane in an ce hafs da larabci shi al'asad zaki yana da suna sun fi guda ɗari a larabci dabbobi guda biyu suna cikin wanda suka fi kowa suna da zaki da doki idan kana jin sunayen doki kala-kala sai kayi mamaki to an ce abu hafsin baban zaki lakabin shi kenan saboda jaruntan shi ake kiran shi da abu hafsin sai fakulta na ce make ya abu hafsin ya baban hafsu wacce ce wacce annabi faɗa wacce ta fi wannan daɗi ƙala sai sai da umar ci innahu qala anifan yace ai ɗazun nan abinda annabi ya faɗa kabla an ta ji a kafin ka zo cewa yayi ma minkum min ahadin babu wani ɗaya daga cikinku ya tawaddahu da zai alwala fa yuhsinul wudu'a ya kuma kyautata alwala ka kalli ana ta maimaita wannan abu na'am idan alwalan ba ta yi kyau ba ba za ka shiga cikin wannan falalan ba dole sai ka yi alwala mai kyau da ka gama sun mai ulu sannan sai mutum ya ce hina ya furgu min wudu'ihi a lokacin da ya gama alwalan nashi ya ce ashhadu الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله متنا كما على ولا سيف وأن كلمة إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية face an sa mala'iku sun buɗe ma ƙofofin aljanna guda takwas a ce ku buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas ya dukulu min aihi ma sha'a ya shiga ta inda ya gada maran tashin kiyama alaihi salatu wassalam waɗannan fa su ne sahabban annabi wannan kuma shi ne manzan Allah ɗin wanda suke gadara da shi yake gadara da su wanda abdullahi bin abbas ya ce sai da annabi ya duba duk Allah sai da ya duba zukatan duk duniya gaba ɗaya tun daga zamanin annabi har a tashi duniya ya ga waɗanda suka fi kowa tsarki su ne sahabbai haka ya zaɓo su ya tara su a lokacin annabi alaihi salatu wassalam sahabi ɗaya fa in yana cikin ku alkhairi ne haka annabi ce yace ba za a samu matsala ba matukar ina cikin ku yace ba za a samu matsala ba matukar sahabbai suna cikin ku yace kai ba za a samu matsala ba in akwai wanda ya taba ganin sahabi ba yana cikin ku waɗanda su ne abokan annabi alaihi salatu wassalam قال حدثنا حسين ابن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة عن حيوة وهو ابن شريح عن أبي يقين عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية أتكر رواية شي ونم بأمبتي مغانا زوا كيو مقالج عند قوله فأحسن الوضوء عند أكتي كوتة الولاء to a wannan ruwayar ruwaya ce bata inganta batun kafin mu karanta sai aka ce sun marafa a basarahu ila sama'i wai za ka faɗi wannan kalmar shahadar ka ɗaga kanka sama ka san ana yi aiko daga har ma akwai masu yin haka to wannan bai inganta daga annabi ba alaihi salatu wassalam abin da inganta shine kawai ka faɗa ba sai ka ɗaga kanka ka kalli sama ba wanda ke saman yana jin ka ina fata an gane ba bukatar sai ka sanar da shi to ina yi fa a haba to wannan ɗaga kai saman babu shi a cikin hadisi ƙari ne wanda bai inganta ba faƙala ya ce wa saƙal hadisa bi ma'ana hadisi ma'awuya lokaci ya yi kuma Allah sauran minti bi lokaci ya yi kenan za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ka yi wani sati a na'am na'am na'am na'am ya ce an ce duk abin da zai bugar ainihin haramun ne ya ce menene bugarwa bugarwa shine zawadul aqli gushewar hankali ya zanto ko hankalinka ya fita gaba daya ko dan wani bangare ya fita kana sambatu ko kana abu wani abnormal abu amma ya zama buguwa ce ta nishadi shi yasa buguwa ta anasiziya ba ta ciki a mutum allura za a masa tiyata a gusar da hankalin shi bai shiga cikin hukuncin bugarwa na haramun ina fata an gane duk abin da zai dan birkita maka lissafi ka san akwai wanda idan ya shaba ya saba shaye shaye ba abu kaɗan zai shaye bugu ba to ka'ida a musulunci da aka ce an haramta giya saboda tana bugarwa to ko da one drop ka ɗiga a baki haramun ne ba wai sai ka bugun ba kawai completely an hana sha ne ko da ɗan ɗigo kaɗan kamar ɗigon allura haramun ne shi yasa annabi ce fa qaliluhu wa kathiruhu haramun da cikin randa da ɗan ɗigo dukkan su haramun ne an fahimci bambancin abu shi yasa da ka zuƙa ka zuƙa har ka bugu da zuƙa guda ɗaya duk haramun ne ina fata an gane da ka sha ƙwayoyi guda ashirin su bugar da kai ka sha ɗaya bisa hudun ƙwayan ma baka bugu ba haramun ne buguwan ce gaba ɗaya tunda tana bugarwa to an haramta ko da ƴar ƙwaya ɗaya ce an fahimci bambancin abin ko wannan shine hukunci insha Allah na'am kwamanda ya ce wai tunda an haramta shan giya an haramta sai da giya da dakon giya da waye to sauran kwayoyi da suke bugarwa fa duk abin da zai bugar da kwaya da ruwa da wane ne dukkan su haramun ne da sayarwa da dakonta da jigilanta da wane ne duka haramun ne da aiki a kamfanin da ake giyan ma duk haramun ne karka ce ni bana sha kawai aiki nake na'am ya ce wai wayin wayin tana bugarwa ne wayin ba giya ba ne ba e bisa kasance mafi inganci wayin kamar su maltina ne la iyaka maltina masu kuɗi ne talaka sha coke sun su sha wayin kasan komai sai an bambanta an gane ko to ita wayin hukuncinta shine hukuncin abun sha ne wanda ba mai bugarwa ba an gane ko na na arama a gurguje na aran ma ce wai da aka ce a yayyafi da ake yi saboda kokonto kara ce a fitsari ya fita ya ce wai za a yi a zaune ne ko a tsaye ko a yaya ma za a yi abin da ake so kawai a yayyafa ko na na jin kai ne na karshe bismillah mala na'am na'am ya ce an kwayan da take bugarwa akwai wanda asalin su magani ne ai duk kwayan da take bugarwa idan asalin ta magani ne to a doka likita kaɗai ke rubuta ta misali ka ɗauki tramol a dokan tramol likita ne zai rubuta ka sha ba a da kai da kanka ka je ka saya kai ta sha ba inda haramcin ke shigowa kenan idan likita ya rubuta maka based on wani larura na wani ciwo waɗansu suna da ƙarfi kamar tankila ne to idan likita ce ka sha adadi kaza ya halatta ka sha tunda asalin su ba an yi da dan abu gugu magani ne ai ka dauki kaman totilin da su vanillin su waye dukkan su ba sa bugarwa maganin mura ne amma ka sha kwalba ɗaya buguwa za ka yi sai sa ka ce ka sha cokali ɗaya haka ne ko ba haka ba to inda matsalar take shine ka sha da yawa ka bugu ta gane akar maka Allah na ok to shi ma na masu kemis yake magana asali suna sai da magungunan mura don a sha a warke daga mura to akwai wanda da ya zo siya ya san dan kwaya ne kwasoma ne su gina ma ake ba a magana akwai 'yan mata da suke zuwa da sun zo an sani har da matan aure farashin su ma daban ne yau ka ko idan maganin 500 ne so 1000 ne ko 800 wala farashin su ma daban ne da sun zo sai dai a tafa dan sa hannu haka an gane ko me kace malam Aminu to wanda ya sayar ba tare da ya sani ba wannan Allah ba zai kama shi da laifi ba ka gane malaminu abinda ka yi akan rashin sani wannan Allah ba zai kama mutum da laifi ba misali kamar ka ɗauki cin jaki ba haramun bane ba to ya halatta sai da jaki kuma to idan ka sai da jaki wani ne zai aikin gona da shi ko gini ko wani abu ko jidon ƙasa sai dai yanka ya ci kai ba ruwanka e kai ba ka sai dai dan ya yanka ya ci ba wannan da takaice shine insha Allah a wanda ya ɗauko ta matsala za mu tsaya a kan nan magana kan a kurkura akwai a kurkura akwai shaƙi egu akwai wani da na zo ina masa magana ya haka ya san na san shi na bai kula ni ba haka ce malam ya kurkura ni kaɗan ba shi minti kaɗan allah sauwaƙe abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine dangane da akwai karatu ko ba karatu ka'idan da muka ajiye shine in dai ba karatu ne za mu sanar in dai ba a ce ba karatu ba to ka kaddara akwai karatu kawai ina fata an gane idan ba karatu muna kokarin a nan komanda yakan sanar bayan sallar juma'a sannan mukan sanar kuma ta hanyar social media duk inda bayan da asar kai insha Allah za ka ga an yi posting babu karatu in ka ga mun yi posting akwai karatu to satin da ya wuce ne ba a yi karatun ba wannan ka'idan kawo tafi a kanta ina fata an gane abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah man afuwa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh